إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من خلق أبيكم آدم من تراب وبث منه ومن زوجته خلقا كثيرا من الرجال والنساء منكم مصالحون ومنكم دون ذلك فهدى الله من يشاء وأنار لهم طريق الحق والهدى وأضل من يشاء من أهل الضلالة والطغيان فضلوا وأضلوا عباد الله ومن حكمة الله تعالى أن جعل لنا الشرائع والحدود وأنزل مع رسله الكتب ليهتدوا بها الناس منها ما يتعلق بالرجال ومنها ما يتعلق بالنساء ومنها ما يشمل الجميع فاتقوا الله عباد الله في أمره ونهيه يعيدكم حجرا عظيما ومما أسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم النكاح كما قال تعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي وقال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ومما يزهر من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يشجع ويعيد الناس في أمر النكاح لما فيه من خير وبركة وسلامة الأمة وأباح للرجال أن ينكحوا من واحدة إلى رابعة لمن كان له سئة وباعة وبذلك نفهم من هذا أن النكاح عبادة مخصوصة مطلوبة وله قواعد وشروط وينبغي لكل من أراده أن يعرفه كما شرعه الله سبحانه وتعالى قبل الدخول فيه ولا ينبغي لكل مسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه وإلا فعليه وبال عقبة أمره وقد ثبت الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري ومسلم هذا الحديث قد شجع المسلمين في النكاح عيبا ولكن مع قيد وهو الباعة أما الباعة هو معون النكاح وتقديره من استطاع منكم معون النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته هذه كله نعمة من ربنا ووقاية من الهلاك في أمر الشهوة المهلكة يعني وقاية عن الزنا ومقدماته المحرمة عباد الله إن النكاح أمنة بين الزوجين وربهما وعلى الزوجين أن يحفظ بهذه الأمانة وكل واحد من زوجين له حقوق معلومة قد جعلها الله سبحانه وتعالى بين الزوجين ليبتليهما وليرى من يحفظ بها وكثير من الناس اليوم لا يبالون بمعرفة هذه الحقوق حتى يحفظوها وزعموا أن النكاح يتعلق بمن عنده سعة وباعة وبذلك ترى كثيرا من زوجين يضرب ويسب ويعيب بعضهم بعضا بغير حق ويلقنون الكلام بينهما الشانع والقبائح حتى يصل حد الطلاق بغير علم اتقوا الله عباد الله واحفظوا حدود ما أنزل الله وتعلموا علم الشرائع والأحكام وتمسكوا بها حتى تنالوا رحمة ربكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا amma ba da yayan uwa hudu bar mu tana ce mu ji tsoron Allah madaukakin sarki sannan hudu ba tana ce mu gode ma Allah madaukakin sarki akan ni'imomi da ya yi mana na halitta ubanmu annabi adam alaihi salamu daga turbayan ƙasa sannan ya watsa daga cikin sa da zuriyarsa mazaje masu tarin yawa da mata daga cikinmu akwai mutanen kirki na gari akwai sabanin haka allah ya shiryar da wanda ya so ya haska masa hanya shirya ya gane hanya ya zama shiryayye sannan ya batar da wanda ya so bata mai nisa ya yi girman kai ya yi taurin kai ya batar ya batar yana daga cikin hikimar allah maɗaukakin sarki da ya sanya mana shar'o'i da ƙwa'idodi da dokoki ya kuma saukar wa manzanni da littattafai domin mutane su shiryu da wannan littattafai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma waɗannan manzanni babu wani annabi face sai da Allah ta'ala ya bashi littafi daga cikin dokokin da Allah ta'ala ya saukar ma waɗannan manzanni daga ciki akwai dokoki keɓantattu wanda suka keɓanta ga mazaje wasu kuma suka keɓanta da mata wasu kuma suka haɗe tsakanin maza da mata cikin umarni da hani saboda hakan nan hudu ba ta ce mu ji tsoron allah ne dokokin allah maɗaukakin sarki mu kiyaye da haƙoƙinsa don mun yi haka allah ta'ala zai ba mu lada lada mai yawa kuma dai saka mana da sakamako mai kyau shine gidan aljanna yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki sunanta ma wannan al'umma shine yin aure wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma ya ce ya aure sunnarsa ce ma Allah madaukakin sarki ma ya ce ku auri mata bibbiyu ko uku uku ko hurhudu ai ma'ana ku auri mata har guda biyu in kana da hali ka kara su zama uku in kana da hali ka kara su zama hudu in ba za ka iya ba ba za ka yi adalci ba allah maɗaukakin sarki ce ka yi ɗaya idan ɗayan ma allah ya ce ba za ka iya riƙewa ba ya ce ka nemi baiwa ka aura wanda take da sauƙin sha'ani duk wannan ayoyi da hadithi na manzan allah sallallahu alaihi wasallam karfafawa ne a gare mu akan cewar yin aure sunna ne daga cikin sunnonin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ma shi kansa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa duk wanda yake zanto daga cikinku yake da iko da hali ya yi aure to ya yi aure inda shi namiji ne to ya yi aure kuma yana nuni akan cewa wato shi yin aure alama ce ta takawa da tsoron Allah da kuma neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin daga abin da muka fahimta daga wannan aya Allah na karfafa mu ne mu yi to ku duk abin da Allah ta'ala ya ce ka yi kuma sai ka yi alama ne na tsoron Allah sannan kuma a cikinsa akwai albarka mai tarin yawa da zaman lafiya da nutsuwa sannan da abun da Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa mazaje da mata ɗin na zamantakewa a tsakaninsu ya umarce su da su yi wannan aure daga ɗaya har zuwa hudu amma ga wanda yake da hali kuma yake da wadata yake da iko da zai iya ɗaukar nauyin wannan iyalai da suke zanto zai auro su akan haka ne yasa muka fahimci cewa wannan wato aure ibada ce keɓantacciya ta musamman kuma wanda shari'ar musulunci take neman bawa da yi domin yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma wani hadisi yake cewa duk wanda yake amince sunnansa kuma yana da halin zai aiwatar da sunna ya ce fa laysa minni baya tare da ni amma fa shi auren yana da wasu ka'idodi kuma da shaddodi wanda ya dace ga dukkan wani mutum musulmi ya wajaba masa ya san waɗannan dokoki da shaddodi da ka'idodi kafin ya afka zuwa ga yin wannan aiki in bai dacewa ga duk wani mutum musulmi ya aikata wani aiki ba tare da ya san hukuncin Allah madaukakin sarki ba idan ku ya haka to duk abin da ya biyo baya na zunubi ko laifi ko azaba to kare zargi kowa sai kanshi muku a yau da yawa daga cikin waɗanda suke gani suna ganin cewar kawai dama in ta samu na ƙarfin arziki da wadata da 'yan uwa da dangi da zuriya da abokai da za ya tara masa abin da zai bayar na aure to shi shikenan kawai magana ta ƙare aure ya tabbata masa bai san halal ba a cikin bai san haramiyan cikinsa akan haka yasa ya zanto sai je aikata abin da ransa yake so wanda zai iya kai mahaddin ma a tsakaninsu da matar ma auren ya mutu idan ka koma cikin littattafan malamai magabata managarta malaman fikihu sun yi maganganu masu tarin yawa ba kadai rubuta takarda ko furtawa da baki kadai shi yake nuna saki tsakanin miji da mace ba sun faɗo wasu abubuwa wanda ayyuka ce na mu'amala wanda idan miji ya mu'amalanci matarsa da irin wannan mu'amala to suka ce aure ya mutu babu aure a tsakaninsu ya tabbata cikin hadisi daga abdullahi dan umar allah shi kara masa yadda ya ce na ji manzan allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi ya yi kira ya ce ya ku taron samarika a nista za a min kumul ba'a duk wanda yake da hali a cikin kufal ya tazawwaj ya aure ya yi aure innahu agaddul lil basar domin shi aure yana rintsawa mutum ido ya hana masa kallon matan mutane kuma ya samu kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa da ya saboda yana da matarsa da dai zanto take kwantar masa da hankali sabanin wanda baya da matan wanda in ba ya ji tsoron Allah ba to dai dinga sake idanuwansa yana kalle-kallen abin da shari'ar musulunci ya haramta mishi amma daga zarar mutum ya yi aure saboda Allah kuma ya rike saboda Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu aghaddu lil basar tabbas Allah madaukakin sarki zai bawo idanuwanka kariya daga barin kallon abin da Allah madaukakin sarki ya haramta maka ka kalle shi duk wanda ko kaga yayi aure amma idanuwansa ba su rintsu daga barin kallon abin da shari'ar musulunci ya haramta masa gani ba wannan lalle ka bi binciki kansa kuma ya binciki dalilin da ya sa shi auren babu mamaki ya yi auren ne ba don Allah ba kuma ba mamaki ya yi auren ne yana taka dokokin Allah maɗaukakin sarki shi sa Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa wannan kariya na tsare masa idanuwansa daga barin ganin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana masa kuma ya ce wa ahsanu lil farj kuma zai kare mutum daga barin afkawa zuwa ga zina duk mutumin da yake da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi alƙawarin kare shi daga barin afkawa zuwa ga zina da zai taɓa yin zina ba duk mutumin da ya aure sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin neman lada domin ibada da neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kiyaye da dokoki da ka'idodi ya san dokokin da ka'idodi na auren annabi ya ce wannan mutum ba zai taɓa zina ba annabi ya ce mallam ya satsaye wanda duk baya da halin da zai aure fa alaihi bi sawm annabi ya ce to ya ringa azumi fa innahu lahu wija wannan azumi zai zanto masa kariya daga barin dukkan abin da mai azumi mai aure yake samu na kariya na idonsa da kuma al'auransa domin azumi zai karya masa zuciyarsa zai nakasa masa gabobinsa zai kuma jawo masa alkhairi da albarka zai jawo masa kauna ta Allah madaukakin sarki da soyayya ga Allah sannan kuma dai ƙara masa nutsuwa a matsayin bawa na Allah maɗaukakin sarki wannan yan azumi waɗannan hanyoyi su ne hanyoyi na zaman lafiya ga mutum daga barin afkawa zuwa ga zina ko barin afkawa zuwa ga mukaddimatar zina abubuwan da suke kai mutum na afka zuwa ga zina irin su kallo ko maganganu ko tattaki ko taɓa jikin matar da suke zanto shari'ar musulunci ya haramta maka amma yau da ka samu mutum idan ya samu karfin dukiya na arziki yan uwansa ne ma da iyaye za su dinga masa fada na kan cewa ya yi aure fa amma ba su damu da ya san dokoki da shari'o'i kuma na auren ba ya sa wasu daga cikin malamai magabata ba sa ma yadda su ɗaura wa mutum aure a matsayinsu na limaman ɗaura aure har sai ya tabbata wannan mai auren ya san wani abu daga cikin addini na shari'a a kan auren saboda ba su ɗaura masa wani nauyi wanda yake zanto ba zai iya saukewa ba da sanin su kan cewar sun ɗora masa wannan nauyin ba tare da ya sani ma yau ba wanda ya dame mutum ya samu arziki ɗan kasuwa ko mai hakkin gwamnati ko ɗan siyasa ko wani wanda allah ya buɗa masa wata hanya shikenan kawai ya kalli diyar da yake so ko shikenan sai zanto ya aure wallahi a gabana bai fi sati guda ba wani bawan Allah muna tafiya tare da shi sai zanto yake ba da bayani kan cewa 'yar wane-wanen nan da za a ba shi ita a take a yanzu nan ma shi wallahi zai aure ta saboda addininta saboda tarbiyyanta saboda nutsuwanta saboda hankalinta yana da yanzu ma da a ba shi ita shi dai aure ta saboda wannan addini da suke ɗauke tare da shi duk daga shi bai kai ba bai da halin amma yanzu da dai matsa kansa inda da a bashi tun da ba da a bashi ba saboda bai da hali kaga ba zai gwada ba kenan amma yanzu da iyayen da su yadda su fahimci irin yadda yake ji a ransa game da ita kuma su bashi a haka zai karba sannan ya ci gaba da fafutukan kuma yadda zai nemo abubuwan da suke kamata ya zanto a nemo ya zanto na wanda zai ba da tabbacin zaman auren na rantsi da allah da ke sama muna tare da shi bai sallar la'asar ba har rana ta faɗi billahi lazi ni shaida ne bai sallar la'asar ba har rana ta faɗi rana ta zo dab da ta faɗi na ce masa rana da ta faɗi kai alola kai sallah Allah tallahi ko amsa mun bai ba aka yi sallar magariba muka yi alola muka yi magariba muka yi isha na rantsi da Allah ne ban ga ya sallah wannan shine ke bugun kirji yana son wance saboda addininta santa saboda addininta yana wani tsoron yanzu wannan yan aure yarka ya ta halaka yadda mata ake fama da su akan maganar sallah kuma ta auri wannan ai magana ya kare kawai shikenan ya wuce kawai Allah da an samu kofa kawai shikenan dama abin bai dame ta ba shi ma bai dame shi ba an tafi sai kana gani yarka ta yi haddan alkurani ta karanta alhallari ta karanta kawaidi ta yi arba'una hadith ta yi iziya ta yi risala ta yi high islamic ta karanta wasu ka'idodi na nahu na balaga da waya tana iya gane larabci ta fassara shi ta yi kaza ta yi kaza ta yi tafsirin izu goma kafin ta gama har islamic mai yiwa ta yi nce ma ta yi tafsirin izu talatin ya ɗauke ta kama shi bai san dokoki ba bai san ƙa'idodi ba bai san shara ba saboda me yana da akwati biyar ko bakwai ko shida ko yana da dangi ko zuriya ko yana da wani shago ko ɗan kasuwa ko ɗan siyasa ko yana da wani dalilin ka kai wanda yake don to ka gamsu da shi wanda ya sa shi ne ya sa ka ba shi wanda baban da shari'ar musulunci kuma ya ce shi ne dalili ba ya sa malaman suka rubuta littafai suka ce ba fasaki ne da cewa na sake ki ko na rubuta na sake ki yake faruwa ba akwai mu'amala wanda idan ka mu'amalanci matanka da shi ba aure tsakaninku da ita duk sun rubuta shi a cikin littafi ya kamata namiji kafin ya aure dole sun waɗannan dokokin sun waɗannan shari'o'in to haka wanda suka shiga ma ana da sauran rai ba sani ba dole mutum ya tashi saboda akwai sauran rayuwa wanda ya rage mutum ya ji tsoron Allah ya gyara abin da ya bata ya gyara abin da yake zanto ya tabbatar Allah zai tambaye shi akai ya kiyaye da dukkan ka'idodi da shari'o'i wanda yake zanto shari'ar musulunci ta tsora masa akai saboda hakan nan wannan hadisi hakika ya karfafe dukkan wani musulmi game da ya aure sannan kuma ya saka waɗannan ƙa'ida ɗin shine ba'a ɗin shine da ka iya ciyar da mace da ka iya bata tufafi da ka iya bata gurin zama sannan da ka iya biya mata bukatanta na aure malamai suka ce wannan shine ba annabi ya ce to duk wanda ya mallaki waɗannan in dai dan al'ummar sare annabi ya ce falle ta zawwaj wasu malamai suka ce izal takal fa'u wallahu tujibul wujuh idan umarni ya zo da fa'un da lamun yana nuna wajibi ne fal lalle fasaran ke lalle inda kana da waɗannan annabi ya ce lalle ka yi aure wannan shi ne saboda mai saboda aure yana ƙara wa mutum daraja da mutunci da ɗaukaka ko a cikin al'ummarsa ne balle a sama wajen allah maɗaukakin sarki balle gaban manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wannan ni'imomi ne daga wajen ubangijinmu da kariya na halaka akan al'amarin sha'awa mai halakarwa wanda yake afkar da mutum zuwa ga zina ko yake afkar da mutum zuwa ga muqaddimatin zina wanda yake zanto shari'ar musulunci ta haramta wa mutum kare ya afka zuwa gare shi shine kallo ko magana na jin daɗi ko kunnen ka saki magana ana baka saboda baka da mata ka je ka zo ka dinga hirar wata tana faɗa maka maganganu na jin daɗi rubuta ma zunubi yake balle mutum ya kai hannunsa kuma ya je ya taɓa abin da Allah ta'ala ya haramta masa hudu ba ta ce inna nikaha am shi aure aminci ne amana ne tsakanin miji da mace kuma yana kan kowane namiji da mace ya kiyaye da wannan amana ɗin akan kowanne ne daga cikinsu domin akwai haƙoƙi sanannu wanda shari'a ta saka wanda Allah maɗaukakin sarki sa sannan kuma ya zanto haƙƙi miji yana da haƙƙin sama ce ma tana da haƙƙi kuma Allah ya haka ne domin ya jarrabi ma'auratayya kuma ya ga waye mai tsoron Allah wanda zai kiyaye da waɗannan dokoki saboda haka wajibinka na matsayinka da namiji ka san me haƙƙinka akan matanka kuma ka san menene haƙƙin matanka akan ka kuma ita ma ka sanar da ita haƙƙoƙinta akan ka da haƙƙoƙinka akan ta shine sai ku yi ta kokarin kiyayewa kowa ya ta kokarin kiyayewa da abinda Allah ta'ala ya dora masa kamar yadda muka faɗa wasu suna riyawa kawai shi aure na da alaka da karfin dukiyar ka ne in kana da shi ko je ka kai shikenan kai ko shikenan kaman anna ba doka ba ka'ida ba shari'a to musulmi ba haka yake musulmi na da dokoki na da ka'idodi na da shaɗoɗi wanda ya zama wajibi a gare shi kiyaye da waɗannan dokoki da waɗannan shaɗoɗi da waɗannan ka'idodi din bai kiyaye da su ba to dai afka cikin fitina ne kuma dai afka cikin musiba saboda haka muna kira zuwa ga dukkan waɗanda shi ke zanto Allah ta'ala ya ba su dama suka yi wannan aure kuma ba san waɗannan dokoki ba mutum ya kiyaye ga wanda bai afka ba to ya kokari ya koma ya je wajen malamai ya nemi littattafai ya zauna ya koyi waɗannan zai baka nishadi da kwanciyar hankali da nutsuwa da albarka a zamantakewanka na aure da kake ko in baka koma ka koya a littafi ba zauna gurin malami ya karanta maka ya gaya maka haƙƙinka akan matarka da haƙƙin matanka a kanka kuma ya gaya maka menene yake tabbatar da aure menene yake warware aure me ake faɗa aure ya mutu me ake aikatawa aure ya mutu me ake bari ya tabbata duk waɗannan ko ba za ka je makaranta ka karanta a littafi ka karanta ka fassara ba wallahi wajibinka ne ka je ka zauna gurin malami ka kai kanka gurinsa ka zauna ya karanta maka ya faɗa maka waɗannan dokoki shi yasa magabata sukan kalli yan uwan sai su ce samu tun sai kamun wa'azi kamun nasiha ba akan komai shi kawai ya zo ne ka masa nasiha kawai a kan duk abin da kai ka ga ya kamata ka faɗa masa na gaskiya ka faɗa masa haka suka mu'amalanci junansu ce masa karanta masa wasu ayoyi daga alkur'ani ko karanta masa wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko in ya san yana da wani hali ma mummuna gashi ya kawo kansa saboda ka sai zayyana masa dukkan munanan halayyarsa wanda suke zanto yake sanin to amma mu yanzu maka kokarin zayyana mana laifuffukan mu ne ma lokacin muke fusata muke tashi hankali muke gwada ba a isa ba saboda ka dole sai mun yi bige-bige mun kare kawukan mu sai mun gwada cewa mu mutanen kirki ne na yanzu wannan mutumin da ya ce yake san wannan yarinya da dan san baban yarinyan kuma jan ba da labari in ya zo kar a bashi ana da dalilin da ya samu jan faɗi wannan dalili saboda baya sallah baya sallah kuma yanzu yana yana yana yana haran yarka ya zo karka bashi yanzu ka faɗi wannan sai ya ce a ba haka bane ya bige bige dan kare kansa maimakon ya ji tsoron Allah ya gyara a ba haka muke ba sai dai mai bige bige dan kare kanmu matsar kawo kanmu dole dai sai mun zama mune na gari mune na gari a idan mutane to in ka zama na gari a idan mutane a idan duk duniya kaf kuma lalatacce a gurin Allah ya ka lalace kai asara wallahi Allah kai asara dan duk duniyar nan in suka taru bai su kwace ka hannun Allah madaukakin sarki ba cikin abin da ka aikata wanda yake mara kyau Allah dai shine gatanka gatankan kuma shine tsoron Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ranan alkiyama babu wanda zai kubata illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya je gaban Allah da zuciya kubatacciya addini kubatacce yaddadde a gurin Allah madaukakin sarki sune Allah madaukakin sarki yake ware su ce wannan sune bayina na gari su ko mutanen banza a ce ku ja gefe guda mutanen kirki a ce su ja gefe guda Allah ta'ala ya tsare mai tsare mana imanin mu kuma auratayya da aka yi su wanda suka gabata da wanda aka yi su kwanan nan da wanda da a yi su nan gaba Allah ta'ala ya musu albarka waɗanda shike zanto suka gabata daga cikin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi lada na auratayyar su kurakuran su da suka yi muna roƙa musu Allah madaukakin sarki ya yafe musu kurakuran su mu ma Allah ta'ala ya dora mu kan hanya daidai Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah tsare mai tsare mana addinin mu bayan Allah da suka gina mana wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah saka musu da alkhairi Allah albarkaci zuriyar su tsare su Allah ubangiji waɗanda suka gabata daga cikin su Allah ta'ala ya yafe musu kurakuran su wanda suka rage da rai Allah ta'ala ya samu cika da imani tare da mu da su wanda suka ba makaranta su ma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya biya su da alkhairi bawon Allah da ya gina mana ke gyara mana ma bayan gida Allah ta'ala ya albarkaci dukiyarsa ya buɗa masa ya ƙarfafa shi ya yalwata masa ya ba shi ikon ƙarasa wannan aiki bayan Allah da suka yi ta ƙoƙari tsawon lokaci na kokarin kawo wutar lantarki a cikin wannan unguwa muna musu fatan Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi da duk wani aiki na alkhairi duk wani mutum musulmi da yake a ko ina Allah ya karfafe shi kuma Allah ta'ala ya saka mana gaba daya Allah tsare mai tsare mana addinin mu Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا هادي يا سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين